أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan 6 hijira 1446 daidai da ranar 22 ga watan 12 miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul fathi tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na goma yau insha Allahu za mu tashi aya na sha ɗaya zuwa abin da Allah ya so. Aya na goma Allah bayyana mana cewa wa'inda suka yi ma manzon Allah mu baya a kan yaƙar kafirai, to Allah subhanahu wata'ala hannunsa yana kan hannayensu, kuma ya tabbatar musu da cewa duk wanda ya warware alkawarin da ya ɗauka to ya warware wa kansa. illar tana komawa ne gare sa wanda ya cika sa alƙawarin da ya yi ma Allah subhanahu wata'ala to kuma Allah zai ba shi lada mai girma Allah zai ba shi aljanna sai muka zo sabon siyaki na magana abinda ya shafi halayen wa'inda manzo Allah ya mu'amala da su a lokacin da zai je umara ta Hudaybiya wanda aka samu yin wannan sulhu wanda ya zama sanadiya samun buɗe na musuluntar mutane da dama kamar da muka yi ishara a jiya kafin a yi wannan buɗe mutanen da manzo Allah ya tafi da su garin makka 1400 ne amma tsakanin shekara ɗaya zuwa biyu sai ga manzo Allah ya tunkari garin makka da mutane sama da dubu goma kaga an samu buɗe mai yawa sai Allah ya ce sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab wa'inda suka makaro daga cikin larabawan ƙauye yan ka ce arab su ne sukanul badiya mazauna ƙauye wahiduhum arabi guda shine arabi da yawa sai su zama arab kabilu ne guda shidda da manzala sallallahu alaihi wasallam ya niyyar tahiya sai aka ce su zo su raka masa baya su mara mai baya ko da wani abu da zai iya tasowa yana da jama'a tare da shi sai suka ki tahowa su ne kabilar ashja aslam muzaina juhaina gifar da kabilar tuddil wannan kabilu guda shida manzala ya kama sabo su zo su rufa mashi babu stowa to dan Allah ya nuna ma ya san abun da yake faruwa da abun da zai faru sai ce manzo Allah sai ya ƙulu laka za su ce da kai tun ma ba su faɗa ba za su kawo ma uzuri na ƙarya sai ya ƙulu laka mukhallafuna wa'inda suka yi zaman su ba su biyo ka ba za su ce da kai min al'arab daga cikin mazauna ƙauye shagalatina amwaluna dukiyarmu ce ta shagaltar da mu wa ahluna da da iyalanmu dukiya ko dai zaman to an samu tsaron dukiya ko kuma ana nema a tara dukiya shine abin da ya sai da su kaga magana mara ma'ana fastaghfir lana ka roƙa mana Allah shi yahe mana mu ba mu da wani uzuri uzurinmu dai dukiya ce Allah ya ce ya ƙulu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abu a bakinsu a harasansu suna faɗin abin da ba shi ne a cikin zukatansu mana ba sun damu da nema musu gafara ba ne kawai dai rashin tufaɗi sun rasa yadda za su yi sun su ce a roƙa musu gafara don dai ya fahimci suna tare da su amma gafar ba ta dame su kulka ce da su faman yamliku lakum min Allah shay'an wane ne zai iya mallaka muku wani abu daga gurin Allah in arada bikum darran ya Allah nufi ku da wani abu na cutarwa aw arada bikum naf'an ku ya Allah nufi ku da wani abu da zai amfanar da ku wa zai kare ku babu bal kana Allah bima ta'maluna khabira a'a yadda lamarin yake ku sani fa Allah ya kasance mai labari ne game da duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya mun jagora to kun ji lokacin da kake shugabanci sannan ne za ka sanin halin mutane akwai wani za su nuna wani muna tare da kai muna bayanka kuma la ƙarya ne sai an kai lokacin bukatar sai ka neme su karasa ba ɗauki misali 'yan siyasa in ka zuwa gari a yi ca kai kana zuwa gida kana rubuta gari kaza ai mun canje gari kaza mun canje sai an yi zabe sai ga ƙuri'a biyan na ka samu ko ƙuri'a goma ashe wasan kana kai wa za ka a ƙurani za ka gane cewa don kaga taron yawa ka ka ɗauka da wai duk ana son gari al'akrama kallah hana Allah tsare mu na kai wani ɗan iskan kawai sai ka tashi zage ka ba yana son ka bane ran kai daɗe Allah ya kare mu na kai ba ya son ka to kun ji da biya mutane abin tambaya jama'a in mutum zai iya diban idon wanzan Allah ya ce dukiya ce ta shigaltar da shi game da lamarin addini iyalin shi ne suka shigaltar da shi game da bin wanzan Allah a zamanin manzon Allah a gaban manzon Allah me kake tsammani a wannan zamani wanda zai haƙura da dukiya ya sa addini gaba to ya yi sa'a Allah ba ƙaramin sa'a bace Allah ya ce ga daga cikin abin da ya sa ba su ba ku ji sirrin dama suna da labari kun san su munafukai dama ba su ba munafukai suna da labarin in har manzo Allah ya je makka mutanen makka za su ɗauki fansa su ma sai suka ƙi tahiya su ma da suka ƙi labari sai suka ƙi tahiya da suka ji labari sai suka ƙi tafiya suka ce a to shi dai ta yi duk wanda ya bi shi dai ba da shi ba kaji abin da ya sa su ta ba ba dukiyar ta ta hana su ta ba iyalinsu ya hana musu ta ba mugun zato ne da suke shi hana musu ta to shine sai Allah ya ce bal zanantum a a abin da yana muka tafiya dai shine kun yi tsammanin Allah yankalibar rasulu wal mu'minuna cewa da manzo da mu'minai in sun tahi makka ba za su dawo ba yankaliba yarja kun yi tsammanin manzo in ya tahi da wanda sun kabe shi za a karkashe su ne shi sa ba ba Allah yankalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan ko kun yi tsammanin har abada in dai har manzo ya tafi duk waɗanda sun kabe shi mu'minai su ma ba za su dawo ba za su dawo zuwa ga iyalansu ba wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma an kawata an kawata muku wannan a cikin zukatanku shedan ya kawata musu haka suna ganin sun yadda wa zanantum zanna saw kuka yi mummunan zato saboda sun manta Allah ne ke bada kariya kaga sai su yi zato inda wancan sun shirya su adda yawa su adda ƙarfi kuma wancan sun tai garin su to kaga wanda bai sala ba sai dauka ta kare wani shi yanzu in yaga ka riƙe Allah sai ce wani ta kare mishi ana nan kuma sai ya ganka can inda baka inda bai tsammani kaga mutane su wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato wa kuntum qauman bura kuka zama mutane halakakku halakakku bura halaka kuka zama halakakku babu halakar da ta hika yi ma Allah mummunan zato ka lalace ki man lam yu'min billahi duk wanda bai imani da Allah ba wa rasuli kun bai imani da manzon Allah ba fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira mun yi tanajin sa'ira shine wuta ga mutumin da ya kin imani da Allah da manzonsa in ya mutu akan wannan dabi'a wa man lam yu'min billahi wa rasulihi dukkan wanda bai imani da Allah da manzonsa ba fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira mun yi makafirai tanajin wata sa'ir ana wutan da za ta kona mutum a ranar lahira walillahi mulku samawati wal ard to ku ji amsa ku da ke zaton in manzo Allah ya ji ya halaka kenan ai kahire ba su suke da mulkin duniya ba mulkin duniya a hannun Allah yake don haka sammai bakwai da ƙasai bakwai mulkinsu na hakika yana gurin Allah ne an ba da amsa kenan kenan duk yadda wani yake ganin ya shirya Allah ya fi su shiri inda shi Allah ya mallaki koma ku ɗauki wannan misali duk sadda kahiran duniya suke ganin ba kowa kuke ba za su yi muku wuf guda ɗaya Allah wallahi yana gani Allah bai bari dan shi yake da mulki na hakika to da yake Allah rahimun ne malamai suka ce a cikin wannan aya sai Allah ya bi jiro da tausayinsa akan ubarsa cewa wa'incan da suka yi wannan laifi inda dai Allah na suka yi mu to kofar nan ta tuba dai tana bude su tuba Allah ya fi musu shi yasa sai Allah ya fara da cewa yaghfiru liman yasha yana gafarta wanda yake so wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda yake so wa kana Allahu ghafurur rahima Allah kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai gabayin sa kun ji usulubi da alqur'ani ba manufar Allah ya azabtar da bayin sa amma in sun yi laifi za a gwada musu sun yi laifi ba su daidai ba amma dai kar su sake su tuba a yahin musu da Allah ya aljanna sunna yake sa mutane ba yana son ya kona mutane daga a usulubi na da'awa kai ya zamanto ɗabi'a ka kullum ka ga ina ne laifin mutane ka ce ‘yan wuta ne ko ka ce wuta za su je a shi usulubi na ƙul'ani kullum aka ga laifin mutane za a ga mutu a baka za da kuka yi laifi ne amma dai ku tuba Allah zai yafe mu shi ne usulubi Allah ka yafe mana malamai sun yi tambayar shi yake cewa su wa'annan ba munafukai bane malamai suka ce ba munafukai bane amma a cikin su akwai munafukai inda Allah ya zo da siga cewa akwai la mutanen ƙauye wa'inda suka zo suka ce manzo Allah ga uzurinsu su a cikinsu akwai munafukai amma siga na aya bai ta lissafa su cikin munafukai ba amma akwai munafukai cikinsu haka malaman tafsiri suka yi bayani ina fata an gane abin da yake tambaya kun san munafukai mun yi bayani mun ce su basu dai ko akwai kuma yan ƙauye waɗanda manzo ya buƙaci su mara mai baya su ma ba su tafi ba shine yake cewa to su ba munafukai bane a tafsirin maluma in an har hada gaba daya zahirin aya baya kiran su da sunan munafikai sai dai cikin su akwai kuma munafikai an gane ko Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala yake cewa sai yaqulu lakal mukhallafuna sure wa innan kun ga ilimi na gaibi tun ba su faɗa ba Allah ya ce wala kaji abin da za su ce ma to shine na ake ba mu labari abin da za su ce kuma sun faɗi haka shi ita wannan ayar abin da yake faruwa lokacin da aka yi sulhu da ibiya ba a yi yaƙi ba sabon manzala ba su dawo da komai ba amma sun dawo lahiya amma sun dawo da yarda Allah Allah ya ce ya yarda da su a wannan bai'a da aka yi kun gane misali to sai Allah subhanahu wataala ya ce to bayan sun samu gafarar zunubi duniya ma za a taba sai musu alkawari in kun dawo ba da dadewa ba za ku je khaibar gari ne na yahudawa za ku yaƙe su ku ci nasara in kun ka ci nasara wannan dukiya kuma ku za ku dawo da ita tun ba a tahi yaƙi ba Allah ya ma sahabban manzo Allah bushara da za su samu wannan dukiya to wa'inda ba su tahi yaƙin ba wa'inda ba su bi manzo Allah an ka taimaka ba sai Allah ya ce mal manzon sa duk wanda bai bi ka an ka taimaka ba in za a je haibara ban da shi inan duk abin da an ka samu ban da shi to yanzu lokacin da lokaci za a ta haibar su wa'annan da ba su bi manzon Allah an ka ta makka ba sun tabbatar inda har Allah ne ya ce wa'annan su ta su za su ci nasara kuma sun tabbata dai an ci nasara akwai dukiya mai yawa sai suka fara lababuwa to wani dai duk da ba mu tai duk da ba mu tai mun ka bi ku ba wannan ku bari mu tai insha Allah za mu za mu goge da himu mu muna nan tare da ku muna nan tare da ku sai mu zala ya ce wallahi duk wanda bai je khai- duk wanda bai tahi ku da ya biya ba baya bin wanda shi wa ya ce Allah na ya ce to lokacin da ya ce Allah ya ce sai suka koma giya suka ce ka kawai ke ta ta an kai wani ba Allah na ya ce wa kawai da ya yi mu nake tana mutum mutum sai Allah ba to shi ne sai Allah ya ce sai ya ƙulu lakal mukhallafuna wa'innan da suka tsaya ba su bi ka lokacin da kuka taya makka ba za su yi ƙolul muhallafuna su wa'innan da suka ƙeta wanda suka ƙeta hiya makka tare da kai za su ce da ku idan talaqtum ila maghanima in kun kaje wajen ganimomi wanda Allah muku alƙawari kenan Khaibar kenan kamar yadda malaman tafsiri suka ce da ta'khuduha dan ku karbo wannan dukiya zaruna attabi'ukum sashen ku ku bari mu bi ku dan Allah ku bari mu ta tare ku daruna ai da'una ku kyale mu ta Allah ku bari mu tattare yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna son su canza maganar Allah na abin da yake ne da maganar Allah maganar Allah shine su banda su a son su kai a gyara su su tafi inda Allah ya ce banda su in sun ka tahi an saba maganar Allah ko ba a saba ba to su son suka a saba magana Allah a daimare su ta yi. Eh bayan an gaya musu su daiban da su amma ba su hankula a daimare su ta yi. Yurido na an yi baddilu kalaman Allah suna son su canza mazancen Allah. Ul Allah ce da manzo ka ce da su lan tattabi'una har abada ba za ku bi mu. Kaga ba a ce la tattabi'una sai an ce lan kenan in kuna ɗebe tsammani ku ɗebe har ku ba ku ta yi ban da ku duk kuma abin da za ku ce ku ce ban da ku kazalikum qala Allahu min qabl haka ne Allah ya faɗa kafin wannan rana tun kafin yau Allah ya gaya mana in za a ta khaybar ban da ku dan haka wannan magana ba ta tace sai yaquluna bal tahsuduna fasa ya ƙulu na bal tahsudun na ko ba nan ba mun ka ce kazalikum qala Allah min qablu ko kamar haka ne Allah ya faɗa kafin ya ku duba da kuga sai an ce min qablu duk wanda yake ya karanci qawaid na larabci in min tazo harfi ne na jar abun da ya zo kusanta me zai ɗauka to sai ya ɗauki rufa'a bai ɗauki kasara ba sadda kaga an yi wannan dilala ne ala anna hunaka shay mahdhuf ana nuna ma akwai wani abu da aka share an ma'ana kafin wannan rana kafin mu maimaita muku wannan magana dama Allah ya faɗa ku ba za ku je ba dan haka banda ku Allah ya ce in an ga musu wannan magana sun ji ba su hankura fa sayaquluna bal tahsuduna za su rinka cewa kuna dai hasada mu ne kawai ku ne kun ka hana mu tahiya kuna jan hasada abu da zamu samu bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah ya ce a a lamarin ba haka yake ba kanu su sun kasance la yafqahuna illa qalila ba sa fahimta sai dai yar kadan ba sa fahimta sai dai yar kadan kaman me malamai suka ce su al'amarin lahira ba shi a gaban su in ma suna ganewa abin da ya shafi duniya shine a gaban su ba lahira ba da haka dole za a kwatanta wasu game da lamarin lahira ba su gane dan ba ita a gaban su shi yasa wani duk da kake bayani akan wa'azi na lahira shi ya ga ka dade kana gamawa ka shiga na duniya wancan dama babu hankalin shi can bai dauko shi su ma duk da ake kwatanta musu abin da za a samu a lahira inda duniya ce hammin su to su dai ita ta gabbare shi yasa Allah ya ce duk abin da za a kwatanta musu na umarnin Allah ba shi ga damun su ba duniya ce take damun su ku duba haka wannan aya manzo Allah yake gaya musu wannan magana amma sun ci hasada su ne ake yau in ka zama jagora kaga ana tahiya cikin sauki kuna cikin talauci ne kuna cikin talauci amma Allah ya kawo fatahi majalisin ku ya buda ya zamanto komi akwai na wadata wallahi sai wani ya nune ka ya gaya ma abin da yake so na magana saboda an kasa ba a kwashe da shi ba kuma fahimci hausa za ka halakar da'awa kullum abin da ke ce wanda tana bukata haƙuri ne za ka ji kuma za ka gani ka ji ka yi kamar ba ka ji ba ka gani ka yi kamar ba ka gani ba to yanzu ba sun ce su bi wa'incan aje khaibara ba ko ba gaba ne ba sun ce da gaske suke ba to sai Allah ya ce ba walaihi ai tahiyar ba ta kare ba ganimomin ma ba su kare ba ka ce musu akwai wata tahiya su shirya inda gaske suka yi za a gani ko ba gaba mutum ne ya ganka da 'yan kawa ne aka samu kaza wallahi da kyan na samu rabce na ma ne na saye su sai an na ka tambaye ina da kuɗi sai ya namta ma sai ka ce a dama guda goma nake so in sai yanzu guda ɗina na samu eh rabce ai bai kare ba ko to inda gaske kai gani akai to shine sai Allah ya ce da annabinsa qul lil mukhallafina min al a'rabi ka ce da wa'innan da suka tsaya ba su tafi gurin yaƙi ba daga cikin larabawan ƙauye. Satura'auna ila ƙauyen za a kiraye ku je yaƙar wasu mutane, wuli ba'asin suna da tsananin ƙarfi na yaƙi, za ku je yaƙarsu. Shadidin suna da tsananin ƙarfin yaƙi, tu qatilunahum aw yuslimun. In kun ka tinkare su, to sharaɗi biyu ne, ko su musulunta ko ku yaƙe su to wannan mutane an yi sabanin suwaye ko suka ce hawazim ne da taƙif shi ne yaƙin hunain da aka yi kun san yaƙin hunain hawazim da taƙif sun yi kwantan ɓauna ma musulmi ina ganin da muka zo wa yau ma hunainin in a'ajabatkum kasaratukum ko mun kawo kissar gazwata hunain gabaki ɗayanta mutane ne waɗanda sun yi shiri da ranar da aka yi hunain har sai da kowa ya rasa ne zai sa kansa nan yadda suka yi sun yi kwanton bauna wasu na can wasu na nan sai da musulmai suka shigo sai suka rufe shi ko ina harbi ne yanzu kowa ta kansa yake shi ne sai Allah ce za a kiraye ku ku je yakar wasu mutane wasu maluma suka ce wa'annan mutane su ne ake nufi ko suka ce a ana nufin yaƙi ne na rum yaƙin rumawa wasu suka ce a yaƙi ne na fursawa wasu suka ce a wa'anda sun ka shirin yaƙi shine wa'anda suka yi ridda larabawa ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa'anda suka yi ridda abubakar ya yaƙe su kun san yaƙi fa sosai gazwatun nan na masu ridda akwai ridda aka gof za sai da aka shi alaran momi mahalarta ƙur'ani saba'in to wasu malamai suka ce akwai rana an ajiye muku inda gaske kuka ku bari ta zo almuhim dai in kun ce da gaske kuke wata rana za a kiraye ku ku yaƙi kafiran ko su musulunta ko kuma menene ko ku yaƙe su to ku jira a ga wannan rana fa in tuti'u in kuka yi ma Allah biyayya kuka amsa wannan kira yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai kyau shine ba ku aljanna wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl amma fa in kuka juya baya kamar yadda kuka juya baya a da sadda manzala ce ku je ku bi shi a Hudaybiya kuka kiya to Allah yake cewa yu'adhibkum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi shi ne ƙa'ida. Amma cikin waɗanda za su ta yaƙin nan, akwai wanda an ɗauke musu ban da su, amma in sun ta yi kuma ba su lahi ba. Laisa alal a'ama harash, babu laifi ga makaho in za a ji yaƙi bai je ba Allah ya ce ya ɗauke masa. Wala alal a'araj harash, haka ma gurgu ba laifi gare shi in bai samu dama ya ta wurin yaƙi ba. wala alal maridi haraj haka ma mara lafiya an ɗauke masa bai da laifi in bai tafi wurin yaƙi ba. Kun fahimci Hausa? Nan an ambaci wasu, a wasu nasoshi sai kuma aka ambaci wasu. mai jinya shi ma babu lahidan ba ta yaƙe ba kana da marar lafiya kai kake jinyar shi shi an ɗauke mai kai ma da kake kula da shi babu lahi kamar sai na Uthman lokacin da yake jinya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu tafiya yaƙi ba kaga bai laifi ba saboda yana da wani uzuri ko ba haka bane da dai wasu uzurora amma wa'inga da an ka ambata ana jingina abubuwan da ke da alaka da su su ma babu laifi in mutum bai ta yaƙi ba yana da wannan uzuri in kuma ya ce sai ya tafi babu laifi abdullahi bin um maktum kaga ya makaho ne amma in za a ji yaƙi ya ce sai ya tafi ya ce a'a kai makaho ne Allah dai ma ce a ce shi ya tafi ya ce a in kuna so ku san ƙoƙari na tuta da ake ɗauka ni za ku ba in riƙe kun ga dai ban gani in dai ba an kashe ni ba to ba ba a kun sai ana an daga tutan nan da kun aje ta an ci ku da yaki ko yace to ni dawa ba aje ta ban gani ko kun gura dai musulunci da tsaye eh kenan in ba kashe ni an kai ba musulunci bai faduwa na haka in ba ai yaki ai na ai rike tuta ku Allah ne bisa doki ku bani tuta da rike wani gurgu ya zo za a yaki sai ‘ya'yansa suka ce, Babu mun ɗauke ma, kuma Allah ma ya ɗauke ma inda gurgu kake, sai ce ya jiya, sai zo gurin manzon Allah ya ce, Ina son in je yaƙi ‘ya'yana sun ƙi bari in ta yi. Manzon Allah ya ce, An yi ma sauƙi, ya ce, A so nake wannan ƙafa dai ta mutu gurin yaƙi in gane cikin gidan aljanna. Mai, manzon Allah ya ce, A tai da shi, kuma Allah ya karɓi shahada shi ya shahada. Menene mahallin shahid? su dai Allah ya ɗauke musu amma in sun taikun ba su laihi ba amma dai rashin zuwan su ba laihi ba ne in ji Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da manzon sa biyayya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna wadda koramu suna gudana a karkashin ta wa man yatawalla duk fa wanda ya juya baya daga da'a ga Allah ya kima Allah biyayya yu'adhibhu azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara kun ga can tun waccan farko innal ladina yubayyi'unaka ko innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ko ba haka bane to sai yanzu kuma aka dawo kan wannan magana Allah ya ce laƙad wannan lamun waƙi'atun fi jawabil qasam wallahi kenan ina rantsuwa in ji Allah na yadda kenan shi Allah yake cewa ya yadda anil mu'minina ga wa'annan mu'minai idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara yayin da suke ma mubaya a ƙarƙashin wannan bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da yake cikin zukatansu na imani da ikhlasi da gaskiya fa anzala sakinata alaihim sai Allah madaukakin sarki ya sanya natsuwa a gare su yan kace as-sakina ma'ana al-itminan fil qalbi wa yazharu atharuhu fil wajhi samun natsuwa a zuciya sai tasirin shi ya bayyana a fuska in mutum ya shiga damuwa a zuciya ka kalle shi ka ce yanayin kawa na yau akwai ban tsoro gare shi ko ba a gane ba to haka in mutum ya samu natsuwa da huska ake gane ba to natsuwa cikin zuciya da wadda take ba da tasiri a huska wani in kakare ce ka ce wani wallahi ganin yana kai muku ya an kai wani a ba da an ga kayan san lahiya karami to natsuwa akwai kenan to shine sai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika Allah ya yarda ga mu'minai idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara yayin da suke ma mubaya a karkashin bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da kuma gaskiya fa anzala as-sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa a gare su وأثابهم فتحا قريبا سي الله مدوككين سركي يسامر مسو بودي نكسا معلومة سوكي فتحا قريبا هو فتح خيبر يسوك سامو غرين خيبر Allah ya musu wannan buɗi bayan sun baro wannan hudaybiya kun san hudaybiya akwai da malama ko da zamu je shi nan a aya ta gaba guri ne wanda yake kusa da makka tsakanin jidda da makka nan ne abin ya faru tsakanin jidda da makka kilo 70 ne kenan sun ci kilo kusan 400 fa gab da shigowarsu maka sannan tsakanin jidda da makka tahiya kaɗan za ka ka shigo harami kenan sun yi kusa shigo harami inda sun shigo harami kaɗan to da ba a rigima a cikin harami kun gane misali sai an ka hana su shigowa cewar sahabi sai da bin masaibi yake cewa in ba namun ce riwayan ba kamar yadda imam bakawi ya ambata yake cewa babansu yana ba da labarin wannan bishiyar da suka zo gurin da bishiyar take wata shekara sai suka kasa gane ina ne gurin yake kun gane hikimar Allah ya batar da wannan bishiya saboda in tana nan kuma wani abu na iya biyowa baya in ba haka wani da ya taimaka sai ya ce a kai shi wannan magarya wadda an kai wadda an kai riduwa da ko ba haka wani in ya zai ce shi ma na ya ba mu baya ya rasu da lagani na Allah kai wanda jagora. Kun gani gaskiya ce ta sa Allah ya da su, wannan yarda ta Allah har yanzu tana matuƙar kayi addini da gaskiya wala Allah zai da kai. Har duniya ta daɗe wannan yarda tana nan. Shi sa Allah ce, Laƙad radiyallahu anil mu'minina, haƙiƙa Allah ya yarda ga mu'minai, idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati yayin da suka yi mamu baya a ƙarƙashin bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya sa abin da yake cikin zukatansu fa anzala as-sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa a gare su wa athabahum fathan qariba ya samar musu da budi na kusa shine budin Khaibara. wa maghanima kathiratan ya'khudunaha kuma Allah ya ba su ganimomi da yawa waɗanda za su karbo su a ina a can Khaibara. za su samu buɗi na khaibara kuma a can khaibara za su samu ganimomi da yawa wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukin sarki ya kasance marin jayin aziz ai galib larba ga cewa mana azzabas ai man galaba salaf wanda duk ya zama ya gagara to sai ya karbi abin da yake so kenan azizan bi ma'ana galiba Allah ya kasance mabawayi ne marin jayi ne hakiman kuma mai hikima ne yana aza komai a gurin da ya dace وعدكم الله مغانم كثيرا Allah subhanahu wataala ya yi muku alkawarin ganimomi da yawa kun samu da ake ce ma ganima dukiyar da ake samu bayan yaƙi ba na son in basda mana abin da ya faru a khaibara inda magana tana zuwa mun zo mu yi bayani insha Allah abin da nake son in ciro mana bayani akan ganima ganima shine dukiyar da za a samu wajen kafirai ba da an yi yaƙi an ci su da yaƙi to wannan dukiyar da an ka samu ita ake ce magani ma to Allah ya ce wa'adakum Allahu maghanima katiratan Allah madaukin sarki yayi muku alƙawarin ganimomi da yawa da kudunaha da za ku rinka samun su min futuhatil islamiyya mana ba khaybar kadai ba akwai wurare da dama da za ku ci su da yaƙi ku samu ganimomi in ji Allah fa'ajjala lakum hadhihi amma Allah ya gaugauta muku samun wannan wannan dukiya ta Khaibara so matafi ne inji Bahaushe an fahimci wasa wa kaffa aydiyan nasi ankum kuma Allah madaukakin sarki ya kare hannayen mutane daga gare ku walitakunu walitakuna ayatan lil mu'minin dan wannan ya zama aya ga mu'minai wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma ya shirya da ku hanya madaidaiciya kun gane abin da ake nufi a nan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka je da shi hudaybiya su nawa ne dubu ɗaya da ɗari hudu ko ce to aje da shi haibara soji nawa an ka da su dubu ɗaya da nawa a cikin sojojin musulmai a wannan lokaci an cire soji 1,400 da Allah soji nawa za su kun gane an rage ƙarfin soja a madina ko ba a rage ba to lokacin da suka tahi su kuma kahirai yahudawa a can gehe sai suka so su zo su kuma su mamaye madina inda sun san an rage karhin soji a madina inda suna da labarin mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka ce haibara to su kun bari su zo su yi mamaya in suka zo suka yi mamaya tana kyau sun fayi wannan shiri ba sai Allah ya hana to don masu imani su ƙari imani sai Allah ya ce bayan kwanta ya haibara makiyanku sun yi shiri su kawo muku hari muna muka dakatar da su dakatar da su da muka ya zame muku aya kusan cewa in mun ci za mu taimake ku mun iya gano misali Allah ka kare mu daga makiya abinda za ka ga an shirya rundunoni dubbai za a yaƙe ku sai an zo yau za a kawo ne duk sai a dabirce a rasa abinda za a yi ku yi ta addu'a addu'a ba wasa ba ce ku dai zama masu gaskiya ga Allah ma'ala komai taron mutane kai ba ku tsoro kai ba ku tsoro to shine nan ku duba ku gani Allah yake cewa wa'adakum Allahu maganima katiratan ta'khudunaha Allah ya muku alƙawarin ganimomi da yawa da za ku samu mana bayan samu Khaybara za ku samu budi a wurare da dama fa'ajjala lakum hadhihi ya gaugawa ta samu muku da wannan ta Khaybara wa kaffa aydiyan nasi ankum bayan kun ta Khaybar kenan sai ya kame hannayen makiya daga gare ku ya hana su zo su kashe iyalinku wani ta kuna ayatan lil mu'minin dan wannan taimako da Allah ya baku ya zamo aya ga mu'minai wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya shirye da ku hanya madaidaiciya wa ukhra lam taqdiru alaiha akwai wasu ganimomi har yanzu ba ku kai gare su ba qad ahata Allah biha amma Allah ya iyakance su da iliminsa mana Allah ya san za ku samu wannan ganimomi mana rumawa da fursawa su ma za ku ci galaba a kansu amma lokaci bai yi ba amma Allah ya san wannan lokaci yana zuwa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kadira ko Allah ya kasance mai iko ne akan komai a wannan lokaci masu ƙarancin imani an kace musu musulmai za su ci rumawa da yaƙi za su ci fursawa da yaƙi za su yi mamaki mun taba karanta gazautar ƙadisiyya a nan ga gazautar ƙadisiyya mun zo makaranta shi ga misali na kusa sai a ce ku yi haƙuri wata rana sai kun ci faransa da yaƙi sai kun ci amerika da yaƙi wanda ya san ƙarfin sojin amerika ya san ƙarfin sojin faransa yassan ƙarfin sojin Nijar ba mun rena sojojinmu ba, amma a zahiri in an ce a gwada ƙarfi yana kwatantowa. Sai wa baca ne ya ce, si kun ci su da yaƙi sai ne ce, kai ku kare shi da cika ba. Amma wa yake yi, sai Allah ya azzaza Nijar, ya azzata Nijar, ya ƙarfafa Nijar ya zama duk duniya ana tsoron Nijar. in wani yana shakkun haka mun ba mu shakkun haka Allah yana iya yin wannan yana iya yin wannan to kamar haka ne shine sai Allah yake cewa wa ukhra lam taqdiru alaiha akwai wasu ganimomi manya manya da za ku samu ba su riga sun zo hannunku ba qad hata Allahu biha amma Allah subhanahu wataala ya riga ya san da wannan ya zagaye wannan da iliminsa kenan wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kuma Allah mai iko ne akan komai walau qatalakum alladhina kafaru Allah ce da kafirai za su yaƙe ku lawallawul adbara wala da sun juya baya thumma la yajiduna waliyyan wala nasira ba za su samu majibancin al'amari ba kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ma'ana da kafirai mu'minai kafirai larabawa mushrikai sun haɗa kansu don su yaƙe ku Allah ce wala ba za su ci nasara sai sun juya ba sai sun gudu sun bar takalmansu ahzab ba an yi wannan ba sun ci nasara yadda ba ci nasara a hazabi ba ko ma wata aka haɗa Allah zai ba mu ne nasara shin kun san ko me yasa su wancan suke nasara na tare da manzo Allah gaskiya su da Allah sun yarda da Allah kuma aka addini sun yarda su rayu ko su mutu in kun ka zama haka kuna ‘yan kaɗan sai ku zama abin buga misali kuma duk duniya sai an san ku ku rayu don addini ku mutu saboda addini wallahi koya kuke ganin baku da yawa sai Allah ya karfafa ku sai Allah ya samu ku kima ya samu ku daraja a cikin duniya amma in ya zan duniya ce manufarku to komi yawan ku sai zama bai da wani amfani kamar da manzo Allah ya ce wata rana za a ɗebe makafirai tsoron ku ba su ganin ku da kima sabu suka ce a wani lokaci ba mu da yawa ne za a ce kuna da yawa amma yawan ku kuma yawan kun fante ku ne missa kuna son duniya kuma ba ku son mutuwa duwan duniya yake so bai son mutuwa kullum yana cikin walakanci Allah kai mana cika da imani sunnatallah wannan suna ce ta Allah ma'ana bayar da galaba ga mu'mini suna ce ta Allah sunnatallahi allati qad khalat min qabl wannan suna ce ta Allah wadda ta riga ta gabata na baiwa musulmai nasara da rusar da kafirai walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka samu canji ga sunnar Allah ba ta taimakon masu imani Allah ce huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum shine wanda ya kame hannayenku daga gare su wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum Allah ne ya tsare hannayen su mushrikai ba su kai gare ku ba wa aydiyakum anhum kuma hannayenku Allah subhanahu wataala ya kare ba su kai ga mushrikai ba aina bi batni makka a wani guri da ake shi batni makka batni makka wani gangare ne da yake tsakanin makka da jidda to na ake ci batni makka nan ne an kai abin nan bai a tirridwan nan ne an kai sulhul hudaybiyya kun san abin da ya faru mushrikai bayan an zo za a yi sulhu sai suka hito ta tan'im dan daga nan bai da nisa da tan'im tan'im tan'im shine farkon inda harami yake farawa tan'imu yana daga cikin hil amana yana daga cikin hilli ba daga cikin harami da kayan harami ta ya kaɗan za ka yi sai ka zo tan'im to sai suka shigo ta wannan waje za su zo su kawo manzo Allah hari ko da aka kula sun shigo manzo Allah da ya roki Allah subhanahu wataala sai Allah ya kare shi sai sahabbai sun ka kama su sahabbai sun ka kama su in ba dan kariyar Allah ba wa'annan samari da suka shigo nan za su yi karan aiki ko ba za su yi ba to sai Allah ya kame hannayensu Allah bai bari su kai ba to yanzu musulmai sun kama su me za su yi musu su ma sai Allah ya samu manzon Allah tausayi manzon Allah ce a sake su sai an ka sake su sai ya zamto sun zo su cutar da musulmai suka shiga hannu su kuma musulmai suka suka sake su to da su da suka so su cutar da musulmai Allah ya hana su ma musulmai Allah ya hana su taba su saboda wata hikima ta shi da inda an inda sun horma musulmai wannan sulhu bai da musulmai suka ka da musulmai suka kama su inda su kuma musulmai sun hor musu da wannan sulhun bai sulhun nan zai kawo jinkiri a shigowar mutane musulunci annabi yana da hangen nesa sai ci a kofar su ba yaƙi mun ka zo su dai a yi sulhun kun ji da an kai sulhun ko da ƙarshe sai ga musulmai na ta shiga musulunci jiza ana son shugaba mai hangen nesa ba komi na ake mai da shi abin hada ba kana shugaba wani bi a taka ka saboda maslahan mabiyanka sai ka ce ku hankuri ku hankuri sai in ta bayyana sai a ce kun gani ko shi da wani ya ce kaza shi ya ga abin da ya hanga shi yasa Allah ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum shine wanda ya tsare hannayensu daga gare ku ba su taba ku ba wa aydiyakum anhum kuma hannayenku Allah ya tsare ba ku taba su ba aina bi batni makkah a wani guri da ake tir shi batnin makka min ba da an asfar kuma alaihim bayan Allah ya ɗora ku a kansu bayan kun kama su Allah ya hana ku taɓa su wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah madaukin sarki ya kasance mai gani ne game da duk abubuwan da kuke aikatawa humul ladina kafaru su ne fa wanda suka kafirce suka kafirce da Allah da manzonsa wa saddukum anil masjidil harami suka hana ku ku zo masallaci mai alfarma wal hadiya ma'kufan sannan wasaddul hadaya ma'ana ita ma hadaya wadda kuka zo za ku yanka in kun yi umara ita ma an tsare ta ma'akufan ai mahabusa ita ma an tsare ta an yabluga mahilla an hana shi ya kai wurin da ya halasta a yanka shi sun ga da an yi kusa a kawo harami manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zo zulhulaifa ya yi harama ya sanya alama ga raƙumai guda saba'in wanda za a zo a yi hadaya da su. To su ma sai an ka tsare su. Kun gane hikimar in za a taho umara ko za a taho aikin haji da dabbobi da mutane ba tare aka tahowa ba. Tahiyar mutane da tahiyar dabbobi wahi sauri. yanzu dabbobi su ba su da hanya tuzurwa dole sai a rinka biyo da su gurin da akwai ciyawa suna ta suna kiwo an biyo da su gurin da akwai ruwa suna ta suna sha da yi za ta yi sauri ba ta sauri to sai a turo mai dabbobi shishite sai a bashi sati ɗaya da tahiya ko sati biyu ko kuma mutane in kun tashi kawai tara za ku yi sai kaga ba ta zama ɗaya to dabbobin sun taho an ka tsare su an hana musu shigowa su ma mutane sun to an ka tsare su an kana musu shigowa to shine Allah ya ce kahirai su ne wanda suka humul ladina kafaru su ne kafiran da suka kafirce wa Allah wa saddukum anil masjidil harami suka kange ku daga shiga masallaci mai alfarma wal hadaya ma'kufan ita ma hadaya an tsare ta an hana ta kaiwa an yi bulaga mahilla ya kai mahallin da ya cancanta a yanka shi shine harami kenan walaula rijalun mu'minuna Allah ce ba da akwai wasu mutane mu'mini a garin Makka ba an yabluga mahilla da ya kai harami wurin da za a yanka shi kun gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dace shine malamai suka ce ai ilal harami ya zamanto an ya zo harami shine makan ladhi yuzba fi wurin da za a yanka shine Allah ya ce an yabluga mahilla bai kai mahallin da za a yanka shi ba walau la rijalun mu'minuna ba dan akwai wasu mutane masu imani a cikin garin makka ba wa nisa'un mu'minat da kuma mataye masu imani a cikin garin makka ba lam ta'lamu ku ku kusan su ba an tata'uhum ku zo ku karkashe su tare da kahirai ba ku san su musulmai bane tata'uhum ay taqtuluhum ku zo ku karkashe su tare da kafirai fatusibakum minhum ma'arra sai ku samu laifi saboda kashe su da kuka yi ma'arra wasu malamai suka ce ithmu zunubi ko kuma ma'arra abun aibantawa a gurin kafirai bayan kun kashe su sai kare su ce a ai da wani da wani da kun kashe yan uwanku na ku ku sani mu mun sani mun ki faɗa muku ne bi gairi ilm ba tare da sanin ku ba liyudkhil Allah fi rahmatihi man yasha dan Allah ya shigar da wanda yake so a cikin rahmatsa walau tazayyalu inda za ku iya bambance musulmi da kahiri a cikin garin Makka a wannan lokaci la'adhabna alladhina kafaru minhum azaban alima da mun dandana ma waɗanda suka kafirce daga cikin mutanen Makka azaba mai radadi ma'anar aya akwai waɗanda sun musulunta saboda rauni suna Makka ba su iya tafiya Madina wasu kuma sun musulunta saboda wasu dalilai ya hana su tahiya makka a madina suna nan makka yanzu in an ka zo za a yi yaƙi ta kama sai musulmai sun shigo makka wajen yaƙa wayanda a ci garin makka suna iya gane musulmi suna iya gane kahiri sai Allah ce inda akwai wata alama da an ka sanya ma muminai a cikin garin makka in kun shigo ba za ku taɓa su ba da mun ba ku izini ku zo ku ɗanɗana masu kudus amma saboda ba ma son ku kashe musulmi a cikin rashin sani ku bayar da diyyar shi kuma kahare su ce kun kashe dan uwanku shi yasa ba ma ba da izini ku zo ku ci ku azabtar da su azaba mai radadi a cikin garin su idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya yayin da kafirai suka sanya fushi kun gane ko an ci hamiya gadaban wa unfa ma'ana kishi na jahiliya shine hamiyatul jahiliya kishi na jahiliya hushi na jahiliya ma'ana ta taso kenan sadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shigo makka ƴan makka na kunhon baki wanda ya kashe mana uwaye in ya shigo garin ga mu sai mun yi kaza da shi mun yi kaza da shi ta taso kenan Allah yake cewa idjala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya yayin da kafare suka sanya hushi da kuma kishi na jahiliya hamiyatul jahiliya hushin jahiliya ko a ce kishi na jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da natsuwa akan manzonsa Allah ya samu dace mutum da suke yin fada mutum bi ko wanga ya zo ya zage ka ya zage ka ya nunne ka ya nunne ka sai kai wulwushi ka kyale shi ba a fada kina ya nuna an yi abin da aka husa ta musulmai amma saboda Allah bai sa yaƙi sai ya samu musulmai na tsoha ka san wata rana ya yanke wani wani abu wanda ka san shi suka ce wai wani ko wani na riko da ni sani kun fahimta Hausa sai na Umar yanzu a zo a nume shi a gaya mai magana ya kalla ya shiru ka san dai akwai wani abu ko ba ka bane to sai Allah ya sanya na tsoha a ciki kuma wannan ayar ita ce aya ta ƙarshe daga cikin ayoyi guda shida na alkur'ani da aka ambaci a sakina a cikinsu saura a ji abinci ko mana ko ba gaba ne Allah samu dace Allah yake cewa fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar da natsuwarsa akan manzonsa wa alal mu'minin da kuma mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa Allah madaukakin sarki ya lazamtar musu da kalmar taqwa wa alzamahum kalimatat taqwa yalla zamta musu da kalma ta gaskiya shine kalmar la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha su suka fi cancanta da ita dan su suke aiki da abin da ta kumsa wa ahliha kuma sune ma'abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne akan komai laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq haka ne ko Allah subhanahu wata'ala ya gazgata mafarkin annabinsa da gaskiya. Wanzu Allah ya yi mafarki cewa mutanen Makka wata rana musulunci zai ci nasara a kansu. Munafukai suna nan gehe suna tsirko, suna cewa wanda aka koro kuma yana cewa zai ta garin Makka. In namiji na ana koro shi, ko ba ga wani. Allah kai wani jagora. Mutum dai sai Allah. Allah ya ce, Latadkhulunnal masjid al-haram, wallahi za ku shigo masallaci mai alfarma, insha Allah, in Allah ya so, amini na kuna cikin aminci, muhalliki na ru'usakun kuna masu aske gashin kawunan ku, muƙasiri na wasu kuma suna rage gashin kai, la ta hafu na bakwa da jin tsoro. Musulun ya tegar maka sai ji shi a natse, babu abin da yake shakku. fa'alima malam ta'alamu, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abun da ku ba ku sani ba. Faji alamin duni zalika fatan ƙariba, sai Allah maɗaukin sarki ya sanya bayan wannan buɗe masu yawa, ai, da haƙiƙin ru'iya bi da hule makka, ma'ana tilka sana fatan ƙariba, ma'ana sai Allah maɗaukin sarki ya sanya aka samu buɗe. ba da dadewa ba wana bayan an dawo hudaybiya kuma ba da dadewa ba aka fatawa makka kinan bayan khaybara da yan bai wuce wata ɗaya da yan kwanaki ba aka yi khaybara to kuma shekara da yan watanni aka yi fatawa makka kinan Allah ya cika samun manzon sa alƙawarin da ya masa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah subhanahu wataala shine wanda ya aiko manzon sa bil huda da shari'a alkur'ani kenan wa dinil haqqi kuma Allah subhanahu wataala ya aiko shi da addini na gaskiya shine addinin musulunci liyusihirahu ala addini kulli dan Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addinai mana addinin musulunci ya mamaye dukkan addinai a duniya wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida akan haka mana idan Allah ya shaida cewa musulunci zai mamaye duniya kuma Allah subhanahu wataala ya shaida shi aiko manzonsa da gaskiya da addini na musulunci to in kowa ma ya ce bai yarda da shaida ba shaida Allah subhanahu wataala ta wadatar yasa Allah ya ce wallazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko annabinsa ko manzonsa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kullihi don Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addinai wa kafa billahi shahida Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shaida akan haka Allah ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga nan zamu kwana insha Allah malaman nahwu suka ce Muhammadur Rasulullah sai zama muhammadun khabaru muftada rasulu muhammadu muftada rasulu khabaru muftada wa huwa mudafun allahi mudafun ilayhi ko ya zamanto muhammadur rasulullah sai zama muftada والذين معه أشداء على الكفار سيزم شيني خبر مبتدا الله يكرمنا لله abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk